أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قبل قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta talata sha biyu ga watan biyu watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1445 ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin kitabus sala cikin babu sufuf wanda muka shige shi satin da ya gabata za mu tashi hadisi na tamanin daidai a cikin wannan littafi hadisin anas bin malik radiyallahu anhu wa arda da wannan zai zama karatu na 31 insha Allah a ezi amasan tutu amasan
أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال كونوا فأصلي لهم قال أنس فقمت إلى حصير لنا فأسود من كل ما لبس فنبحته بماء فنبحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه وبامه او خالته قال فاقامني عن يميني واقام المراه خلفنا اليتيم هو هو بميره جد حسين بن عبد الله بن نمير
نعم malam ya ce wa'an anas bin malikin radiyallahu an daga anas dan maliku Allah ya kara mushi yarda anna jaddatahu mulaika tada'at rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama li ta'amin sana'atuhu lallai kakar shi mulaika ta gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin wani abinci da ta hada abincin da ta gyara shi da'atuhu ya'ani da'atuhu li du'wa wa du'watun ma suni'a lil akli waqta talabi fa akala minhu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ci daga wannan abincin ثم قال sannan sai ya ce komu fala usalli lakum ku miƙe tabbas zan muku zan muku sallah sai zama wannan lamul kasami ce akwai ruwa da ta zo fal usalli lakum kenan lamul amri ce ku miƙe in muku sallah an gane ko ruwa ta zo cikin at-tirmidhi da lafazin amr fal usalli lakum Kala Anasun, Anas ɗan Maliku ya ce, Fakumtu ila hasirin lana, sai na tashi zuwa ga wata tabarma tamu, kadisu wadda min tuli malubisa, wadda hatta yi baki ta koɗe saboda tsawon lokacin da aka ɗauka ana zama a kanta. Fanadahtuhu bima in sai na yayyafa mushi ruwa, faƙama alaihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya miƙe a kan wannan tabarma ma'ana zai yi sallah wa safaftu ana waliyatimu wa ra'ahu sai muka yi sahu da ni da wani maraya da ke gidanmu a bayan shi wal'ajuzu min wara'ina ita kuma dattijuwar tana bayanmu fa salla lana raka'ataini النبي صلى الله عليه وسلم يمن ركع بيو ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجويا معنا يتفيك وكما يسلم ولمسلم رواية مسلم يازو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه للي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا مي سلى يا سلى تارد أنس كما تارد mahaifiyar shi ya zo da lafazin aukhalatihi a cikin musulun ummu haram kenan ya ce fa'aƙamani an yaminihi sai ya tsaida ni a daman shi wa aqamal mar'ata khalfana matar kuma ya umarce ta ta tsaya a bayanmu tsayib ce al-yatim marayan da ya ce ana wal yatimu qila wasu malamai suka ce huwa dumaira jaddu husaini bin abdullah bin dumaira shine Dumaira wanda yake kaka ne ga ainihin wato Abdullah bin Dumaira wato Dumaira ibn Abi Dumaira kenan haka yake Dumaira ibn Abi Dumaira wanda yake maula ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yi sabani kan sunan baban shi wasu suka ce Rawh wasu suka ambaci wasu sunayen makamantan haka to wannan hadithi na Anas dan Malik radiyallahu anhu wa arda ya zo da lafuzza musamman cikin Muslim akwai lafazin da ya kawo kana Rasulullah sallama ahsanan nasi khuluqan Annabi sallama ya fi kowa kyakkyawan hali inji Anas sai farubbama tahduru salatu so da yawa sal lokacin sallah yakan yi wa huwa fi baitina yana gidanmu fayamuru bilbisati alladhi tahtahu sai umarni da tabarma ko shimfidar da yake zama a kai ko yake takawa fayuknasa sai sa a share ta kuma yunda hasana a yayyafa mata ruwa kaga a wannan riwayar ta littafin yayyafin aikin Anas ne amma anan sai nuna umarni ne na annabi shi yake cewa a yayyafa ruwa din wannan yayyafa ruwa da ake yi ko dai ya zama lilmaslaha ad-dunyawiya shine tabar mutun da Anas ya bayyana ta ma yi baki saboda yawan zama da ake yi akanta kuma tabar ma ce irin wadda take ta dabino da ganyen dabino ake yin ta to idan aka ce lilmaslaha ad-dunyawiya ne aka dan yayyafa mata ruwa za ta dan yi taushi ta yi dadin wato zama ko yin sallah akanta ko kuma an ce lil maslaha addiniya wato saboda fudda shakku amma zaba ta malikiya abinda kake shakkun yana da najasa ko bai da najasa an ka yayyafa mai ruwa shikenan an gane ko shi yasa ma sayyidina abdullahi dan umar in yayi bawali yayi dahara yakan yayyafa ruwa ta inda koda shedan ya riya mai wani abu da balal din da zai ji sai sai to ruwan dai da ne yayyafa ne tun ba zai tunanin ko wani bawali bane ya biyo baya ina fata an fahimci wannan mana yayyafa ruwan saboda kudda shakku saboda akwai yaro karami a gidan akwai shi abdullahi bin ummu sulaim wanda yake dan gidan qal abu talha abdullahi bin abi talha yaro ne karami kaga ba za a iya ihtirazin shimfudin da ya zama yara na hawa daga samun najasa ba sai dai lokacin da aka samu tabbacin najasan to dole a wanke ta amma in babu tabbas sai a yayyafa ruwa a yi sallah akan shimfudin ina fata an gane wannan da haka sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni a ainihin share tabarma a yayyafa mata ruwa thumma ya ummu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana annabi yayi limanci wa wa naqumu khalfahu mu tsaya bayan shi fa yusalli bina ya mana sallah wa kana bisaquhum min jaridin nakhl a wannan riwaya ta musul shimfiɗar tasu daga ganyen dabino ainihin wato ake yin ta sannan akwai wani wata riwaya ta musulun halli yau wadda ya ruwaito ta da lafazin da khalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram nabi ya shigo gidanmu ba wanda ke ciki daga ni sai mamata ummu sulaimin kenan da kuma ummu haram khalati inna ta wadda take ‘yar uwar ummu sulaim ɗin wanda suke ɗiyan milhan faƙala sai annabi sallama ya ce ƙumu fala usalli bikum ku miƙe tabbas zan yi sallah don ku gani ko kuma in yi sallah don ku dinga yin sallah a gurin duka yana ɗaukan ma'anar sallah ta karantar da yadda ake yin sallah ko kuma su samu tabarrikin annabi ya yi sallah a wani guri a gidansu su dinga yin sallah a guri an gane ko kamar hadisin itiban ibn malik kaga mutum ne makahu sai wani lokaci gulbi yakan kawo gashi baya gani sosai da daddare sai ya rasulullah ka zo kai sallah a wani waje a gidana in dinga yin sallah a gurin in wannan uzurin ya kama nabi da yazo yace ina kake so in ma sallah ya nuna kaga yi tabarruki da sallar manzon Allah a wannan guri sallallahu alaihi wasallam an fahimta Anas ya ce fi ghairi waqti sala lokacin da annabi ya zo ba lokacin sallah bane kaga ya nuna sallar ta nafila ce fa salla bina fa qala rajulun li thabit wani mutum sai ya ce ma thabitun al-bunani dalibin Anas aina ja'ala anasan minhu a ina annabi ya ajiye Anas ya sanya Anas qala sai ya ce ja'alahu ala yaminihi ya sanya shi a gefen shi na dama Anas ya ce thumma da'alana ahli al-baiti sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana addu'a mu ɗan gidan nan gabaki ɗaya bi kulli khairin min khairi dunya wal akhirah da duk wani alherin duniya da lahira sai da ya roƙa mana fa qalat ummi sai mahaifiyata ta ce ya rasulullah khuwaydi maka ud'u ud'u Allah lahu ko khuwaydi muka ud'u Allah lahu ga dan yaron nan da ke ma hidima tana nufin Anas ka roƙa mishi Allah qala Anas ya ce fada ali bi kulli khairin duk wani alheri sai da annabi ya roƙa mini sallallahu alaihi wasallam wa kana fi akhiri ma da ali a ƙarshen addu'o'in da yayi min na kirki an kala yace Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi Allah ka yawaita arzikin shi ka yawaita wato iyalan shi kuma ka mai albarka a cikin su an gane ko a wannan kenan can da ya ce anna jaddatahu mulaika lallai kakashi mulaika ita wannan ha'un ɗin wasu malamai suna ganin bamiri ne da yake komawa zuwa ga ishaq ibn abdullah bin abi talha wanda yake li ummi ne ga anas dan malik an gane ko domin bayan bayan rabuwar anas dan malik ummu sulaimin da mamar anas da baban anas ta aure abu talha to sun samu karuwa ta ɗa mai suna abdullah wanda tarihin samun juna biyun shi ma sananne ne ko cikin siha to wannan yaro abdullahi wanda yake ƙani ne kenan ga anas ko to sai ya haifi ɗa mai suna ishaq wanda wannan ishaq ɗin yana cikin manyan kurra da 'ya'yan shi guda tara dukkan su mahaddata alkur'ani ne bal ana da isnadai zuwa gare su na riwayoyi mabambanta to shi ishaq ibn abdullah bin abi talha shi ya ruwaito hadisin daga anas dan malik an gane ko dan dan uwan anas din to sai ibn abdul bar sai yake ganin anna jaddatahu mulaika ha'un din tana komawa zuwa ga shi ishaq ba anas ba lallai kakar wa ishaq wace ce kakar shi kenan mulaika wace ce mulaika kenan anas ummu sulaim ko tunda ummu sulaim ta haifi baban shi abdullah ya haifi ishaq sai aka ce lallai ishaq ya ruwaito daga kakashi mulaika sai zama la'alla ummu sulaim sunanta mulaika zai iya dauka haka tunda ta fi shahara da ni da alkunyarta an yi sabani ma akan sunanta haka ummu haram wadda take wa yar uwarta wasu kuma suka ce ummu haram ita ce mulaika din kaga zai ya halatta wadda kanwar kakarka ka ce mata kakarka domin me amma alimta ya umara ya umaru anna amma rajuli sunu wa abihi kuma alkhalatu bi manzilati aish manzilati al-um an fahimta ko da haka zai iya yiwuwa mulaika ta zama ummu sulaim mulaika ta zamanto ummu haram a wannan fassara ta su ibnu abdul bar ibnu abdulbar haka ya tafi da wasu daga cikin malamai ina ga malam ya sa lamba a tamu musu ko ni da kai ne kaɗai masu shi ko a matsayin ko kuma baka zo da shi an kure ka ne subhanallah subhanallah imana ya ji mudirna ba a ganta ba su dai duba ya gaba kuɗi baya mai doma da jakarka barawo bai yi ba subhanallah littafin da kake karatu da shi a sace shi akwai illa a karama ba ubangiji Allah ya bayyana to ya sa lamba a ƙasa lamba ta biyar kenan fi hamishil asl a hashiya yace hiya ummu anasin ita mulaika din ko والضمير في قوله وهي جدته عائد إلى ابن أخي أنس ضمير yana komawa zuwa ga dan dan uwan Anas wato dan Abdullah shine Ishaq din jaddatuhu kenan ita ce mamar Anas Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha yace wa kaza qala az-Zarkashi fi an-nukat haka az-Zarkashi ya faɗa cikin an-nukat safa ta 82 wa zada فكان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق أو أن الرواية وياكمات بالغني المقدسي ديزو كريتي عن أنس سيتي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ديزي كانزو إسحاق بن أبي طلحة تجوزا عن أنس لكن إن يزو أن جدته ليعود الضمير عليه دان ضمير يقوم زواج إسحاق sai ce fatakunu umma anasin sai ya zama ita ce mahaifiyar anas li'anna ishaq ibnu akhi anas li ummi walamma asqata al-musannifu dhikra ishaq lam yabqa lid-damiri marja' marja'u li ghairi anas yayin da ba ambaci ishaq ba to babu makawa an ce anna jaddatahu kowa sai ya dauka jaddatu anasin ake nufi tunda anas aka ambata na'am yace qala ghairu abi umar akwai wasu malamai wanda ba ibnu abdulbar ba da zama ambaci ibnu abdulbar shi ya yi waccan fassara ko to wasu malaman daban sun ce inna hajjaddatu anasin ummu ummihi kakar anas ce mahaifiyar mahaifiyar shi wa hiya jaddatu li ishaqa ummi abihi har yanzu dai kakar ishaq ce wadda take mahaifiyar baban baban wa baban shi abunga shi ishaq ne kenan mamar kakan shi ce mamar kakanka kakarka ce wurin da kakanka babanka ne anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib wa huwa ibn abdullah ibn abdul muttalib an fahimta ko yace to wa hiya jaddatu li ishaq ummu abi qalahu abu abul hasan ibn al hassar fi taqrib al madarik وعلى كل حال فكان ينبغي للمصنف إثبات إسحاق ليخرج به من الخلاف وقد روى النسائي من جهة إسحاق بن عبد الله أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها الحديث فقد قرائنا تنون تيوى أم سليم سيأكيني ذاك جدته وذات ذم جدته أنا سنبا لما مركب كاكاكا وتي لا بالعكس كاكا واتي أما أوابا كاكا وتي an gane ko kamar yadda jika ɗa ne amma ɗa ba jika ba ne an fahimci wannan duk da akwai wata riwaya wadda abu nu'aimin ya fitar da ita a cikin hiliya ya zo cewa anna jaddata anasin ya sarraha cewa kakar anas a riwaya tana da rauni amma ruwayoyin da suke a musulun ma ya zo anna wa umma anasin au khalatahu da wasu ruwayoyin ma mabambanta mun ji riwaya ɗazu da muka ambata ya ce babu kowa a gidan daga ni sai mamata sai wa sai khalata ummu haram to daka abun yafi kai kawo tsakanin ita matar ta zama ummu haramin ko ummu sulaimi wanda suke iyayen Anas to amma kuma wani zai iya cewa a hadisin da yace wal ajuzu wara'ana da zai ce mamai shi tsohuwa ajuz inda ta tsufa tukub kenan kuma a lokacin tana da danyen goyo a kira ta ajuz kuwa sai to muhtamal ya zama ita din yake nufi da ajuz tunda a gurin shi ai tsohuwa ce amma dai an ce ajuz galibi wadda ta tsufa sosai wadda ta zama kakarka sai a kira ta ajuz ta tsufa ta tsufa sai a kira ta sai a kira ta ajuz a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha to almuhim dai ba wata matsala bane tunda dai hukuncin da ake so a samu idan ma kakar anas ce in mamashi ce diddai hukuncin ɗaya ne shine mace in za ta yi sawu a bayan sawun maza za ta tsaya ina fata an gane akwai maganganu da yawa da malamai suka yi amma kaɗan daga cikin ma'anoni na wannan hadisi a wato ainihin a cikin ma'alimus sunan imam al-khattabi rahimahullah yana faɗa juz'i na ɗaya safa ta 174 qultu yace fihi min al-fiqh abinda zamu koya na fiqh a wannan hadisi jawazu salatil jama'ati fi tatawwu'i ya halatta jama'a si jam'i a sallar tatawwu'i sallar nafila amma musamman at-tatawwu' al-mutlaq at-tatawwu' al-mutlaq banda rawatib rawatib na wato raka'atul fajri kafin azhar bayan azhar kafin la'asar bayan magriba bayan isha in san samu ne kowa ya yi nashi amma in an yi mai jam'i ahyana ba laifi ba ne na ga mun yi wannan bayanin a baya ko wani lokaci kawai mu ce za mu yi rawatib to mu yi jam'i abinmu babu dalilin da ya hana amma mafi yawancin aikin manzan Allah sallama yana nuna rawatib ana yin ta afzadan ne kowa ya yi nashi an gane wannan ai shi yasa ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za su yi rawatib hadisi yace ibtadaru sawaril masjid sai su gaggawa kowa ya yi sahu ya kabbara sallah ya sutura da ginshikin masallaci auka makal don haka sai ya ce ya hadisin na nuna halaccin yin jam'i a tatawu'i wa fihi jawazu salatul munfaridi khalfa safi li'anna almar'ata qamat wahdaha min wara'ihima ya halatta wanda ya yi sallah shi kaɗai a bayan sau ya yi sallar shi ta yi duk da ya yi laifi bayan namiji ne zai zo ya zo maza na sallah sau bai cika ba in ya yi shi kaɗai a baya ko kuma a'a sauwun gaba ya cika shi kaɗai ya zo sai ya tsaya a baya mun yi wannan bayanin ko wanda shi ibnu hazm bai yarda da shi ba sai ya tsaya a baya ya yi sallar shi babu laifi in dai sauwun gaban ya cika domin ita yanzu ummu sulaimin a haƙƙinta sauwun ya cika mutum biyu ne amma ya cika tunda ba za ta jera da su ba maza ne zaka sai ta tsaya a baya ta yi sallarta zaka kai ma an ka zo ka tarar da sau ya cika sai ka kafa sau a baya in wani ya zo ya sai ku jona in wani bai zo ba ya Allah ghalib fattaqullaha mastata'tum wa hadha wa hadha hiya istita'atu hadhihi istita'atuka an fahimta ko sai ce wa fihi dalilun ala anna imamata almar'ati lirrijali ghairu ja'izatin li'annaha lamma zuhima ta'am musawatihim fi maqami safi kanat min an kanat min an tataqaddamahum ab'ad a ciki akwai dalilin da ke nuna mace bai halatta ta maza limanci ba tunda amma hana ta tajera sau da su ina ga kuma ta wuce gaba suna baya kaga wannan wani fiqo ne da sai ya ce وفيه دليل على وجوب ترتيب مواقف المأمومين وأن الأفضل يتقدم على من دونه في الفضل ciki akwai dalilin da ke nuna ana jeran tamamu a wurin daraja mafi daraja shi ke shiga gaban wanda yake bayan shi a daraja har ya kawo hadisin annabi sallama liyaliyani zawul ahlami wan nuha liyaliyani minkum zawul ahlam wan nuha wanda za su biyo bayana a cikin ku masu hankali masu wato ainihin sanin ya kamata wasu malamai sun fassara da santan liman kamar mutum hudu mutum uku mutum biyar haka da za su tsaya bayan liman su zan masu hankali ne ta inda ko sallar liman ta lalace zai iya jawo wani daga cikinsu ya karasa ba gauga'u ake sawa a wannan gurin ba an gane ko to da haka kaga nan yayi hujja da cewa an gabatar da maza sannan sai mata ko da yara ne kananu su za su shiga gaban mata zaka sai yi hujja da cewa ko sallar gawa ce za a yi aka zamanto maza da mata da yara da kunasa waɗanda suke kunsa mushkil wanda yake mata maza sun haɗu za a yi sallah to ya za a yi musu sallah ko ce za a gabatar da maza rijal al'ukala kenan al'kummal sannan sai yara sannan sai mata maza sannan sai mace zama wanda zai kusa da liman namiji ne haka in gurin birni su ne an bukatu za a hada maza da mata a rami daya za a gabatar da namiji babba sannan sai yaro sannan sai kunsa sannan sai mace ce amma tsakanin namiji da mace a sa wata sutura ko wani dutse ko wani tubali ko wani abu makamancin haka cikin bayanan da wato yayi a cikin littafin shi na ainihin wato ma'alimus sunna wannan kenan mu karanta hadisi na gaba
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكنت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه na'am daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace bittu inda khalati maimuna na kwana a wurin khalata innata maimuna khala anan me kuke ce ma khala to ita amma fa ta matanti amma tanti khala tanti eh ba hausa da hausa ma babu babu ba kanwan mama kawai kanwan mama yamma eh a ce inna waccan goggo an gane ko hausa fulani ke ko an ce hausan mu mm? to da haka lallai khala shi maimuna kun san abdullahi dan abbas mamar shi ita ce ummul eh, fadl ko ummul fadl bintul harith ita kuma maimuna bintul harith kanwata ce maimuna kuma tana cikin ummahatul mu'minin to ya zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwana a ɗakin khalashi maimuna tunda yaro ne karami a wancan lokaci har annabi ya bar duniya ma ana ganin ibnu abbasin bai balaga ba ya dai kusa balaga tunda hijjatul wada'i ma ya ce ya biyo an yi sahu ko amina ya wuce ta tsakanin sahu a saman wata atan wata jaka ya ce ba wanda ya mun yankari wa ana kad na hastul hulma na kusa yin mafarki a lokacin na kusa balaga to kafin hakan ne ma aka samu wannan qadiyya sai ya zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da suka ruwaito kwanan ibnu abbasin a ɗakin maimuna wanda za su iya kai uku ko hudu a ciki akwai wannan da ya zo muktasar akwai wanda ya zo mutawwal cikin bukhari da muslim wanda a ciki har ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi fira da maimuna bayan yayi ainihin wato sunnatul isha bayan yayi raka'a biyu da ake bayan sallar isha'i ya zauna suka yi fira ya kwanta a wata riwayar har sai da yayi min shari ma yana bacci kuma da ya tashi to a wata riwaya bai sake alwala ba ya ainihin wato yayi qiyamul layl ibnu abbas ya bi shi a wata riwaya kuma ya tashi ya nufi wata salka ya yi alwala ya ce ni ma sai na yi yanda annabi ya yi yana goge bacci a idan shi yana karanta inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar har bayan yayi rakatul fajri bayan yayi wato ainihin rakatul fajri ya dan kishin gida kadan daga baya da ya tashi bayan an kira sallah bilal ya kwankwasa cewa za a tada sallah sai ya fita yana Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nur a riwayar muslim ina fata an gane wannan to don haka ya ce na kwana a ɗakin khalati maimuna faƙaman nabi sallama yi salli minan lai sai annabi ya miƙe yana sallah da daddare fakumtu an ya sarihi sai na tsaya a gefen shi na hagu fa'akhazani bi ra'asi sai fa'akhadha bi ra'asi sai ya kamo kaina fa'aqamani an yaminihi sai ya tsaida ni a gefen daman shi an gane ko a wata riwaya ta muslim yace bittu zata lailatin inda khalati maimuna فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة نما ني الولادة والنسلك ثم قمت إلى شقه الأيسر sannan sai na zo na tsaya a gefen shi na hagu wa aka da biyadi sai ya kamo hannuna kaga a can ra'asi ya kama kaina zai iya yiwuwa ya fara kamo hannun shi daga baya tallabo kan nashi akwai ruwa da sai da ya dan jajja mai kunne ma haka kama kunnen shi ya fulitu yana dan jan shi haka an gane ko kenan kai ya kamo amma ta kunnen shi sannan ya riko hannun shi ko ya fara riko hannun sannan ya riko kan shi jam'a bainar riwayatayn ina fata an gane إلى الشق الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره إلى الشق الأيمن قلت أفي التطوع كان ذلك إن جاء طائك تنبيه ابن عباس أسلى النافلاني قال نعم يتئي قري سلى النافلاني شما أكوي فائدو جيتكين حديث ابن بطال رحمه الله يكيش واختلف العلماء في آه إذا أما واحد واحدا أين أين يقيمه malamai sun yi saɓani akan cewa idan liman ya zamanto zai ma mutum ɗaya limanci ma'ana su biyu za su yi sallah ina zai tsaye da mamudin fakalat ta'ifatun yuqimuhu an yaminihi wasu daga cikin malamai suka ce zai tsaida shi a gefen shi na dama wanda shine hadisi yazo da shi ko rawa ruya dhalika an umar ibn al-khattab wa ibn umar wa urwa ibn az-zubair wa huwa qawlu malik wa thawri wal auza'i wa abi hanifa wa shafi'i wa ishaq ala ma jaa fi hadha al-hadith kaga ya ya dace da hadisi wannan kauli wa fiha qaulun thanin amma akwai wata magana ta biyu wadda an ruwaito ta daga sa'id ibn al-musayyib annahu qala yuqimuhu an yasarihi yace a gefen shi na hagu zai tsayi da shi sai ce wa hadha khilaful hadisi wannan ya saba ma hadisi fala ma'ana lahu an gane ko tunda ya saba ma hadisi wa fiha qaulun thalith akwai mazance na uku wanda an ruwaito shi daga ibrahimun nakhai kala ya ce idan kana khalfahu rajulun wahidun in ya zama mutum ɗaya ne zai bi liman sallah falyakum khalfahu to ya tsaya a bayan liman liman na gaba shi yana baya ma bainahu wa baina an yarka amma tsakanin shi da yin ruku'i karatun fatiha da sura duka yana yana ainihin wato bayan shi fa in jaa ahadun in wani yazo shikenan sai su jona a baya wa illa in ko ba haka ba kar ya zamanto an kulla raka'a yana bayan shi ba gefen shi ba qama an yaminihi sai ya dawo gefen shi na dama ya tsaya an gane ko eh wannan kaya kenan ya ambata ka saboda kyamar kar yayi sallah shi kadai a bayan sau amma wannan magana ita ma ba ta da ainihin wato aminci domin a zahiran hadisi kawai mamu zai tsaya a gefen dama na liman ne wanda wannan shine ainihin wato yake abin da yafi karfi kuma a cikin hadisin akwai abin da ke nuna aiki kaɗan haka baya ɓata sallah tunda kaga annabi ya sa hannu ya kamo ibn abbasin ya dawo da shi gefen daman shi a wata rewa har ya ɗan jajja kunnen shi kaga duka wanda yana nuna al'amalul yasir la yubtilu sala jaizun sai dai in zai kai zuwa ga tashwishi in zai shawwasha ka ko ya shawwasha waninka to nan kuma sai a kiyaye shi wallahu ta'ala a'lam sharhin ibnu battal akan bukhari juz'i na uku safa ta 407 to sai mu tashi sabon babi insha Allah na shafa'i da wutiri ta iya yin jami'i shi ta iya jami'i su wanda aka fi so a yi mutum ya yi shi kadai su ne a bangarawa ce wasu fa'ida witiri baya cikin rawa ce shi witiri ne a witiri ana iya yin jam'i babu laifi duka ana ko ba a ramadan ba ko ba a ramadan